عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك سفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوقعته فإنك فوق القائنات سماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقالوا قلوبنا عذر فلعنهم الله بكفرهم وبعيدا ما يؤمنون يهودا وسنا ke cewa sun gaya wa annabi abin da kake waɗannan mu ba ma ji saboda zuciyoyin masu yawuke zuciyoyin mu ba sa jin abin da kake waɗa suna suna koshe ne bal Allah ji ba haka bane ba wai suna koshe bane Allah ne ya lahance su da kafircin da suka yi ya zaya la'ance su ya mai da zuciyoyin haka kurjattu a kalilin ma yuminu kaɗan mai hude zai yi imani in zai yi imani ma kaɗan zai yi ko kuma a kaɗan daga cikin su za su yi imani
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
قالوا قلوبنا غرب فلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين ولما جاءهم كتاب من عند الله yayin da littafi ya zake mu daga Allah a hannun annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani kenan usaddiqul limama hum wanda yake gaskata abin da yake hannun suna taura wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru da kuwa idan yaƙi ya ta san musu ko zakatinsu da yahuda ƴan uwansu ko tsakaninsu da waɗansu majusawa ko tsakaninsu da na masu wata tsoro sai su daga hannu suna roƙon Allah Allah muna roƙonka albarkan wannan manzo da za a yi ko na ƙarshen zamani Allah ka ba mu nasara a cikin yaƙin nan albarkar wannan manzo naka wanda za ka haihu a ƙarshen zamani zai ku samu nasara a cikin yaƙi wa kanu sun zama ya tsabtahu da suna neman buɗe suna neman nasara suna neman fatayi alal lazi na kabaru a kan abokan gabansu falamma ja'ahum ma arafu kabaru bi ashe sun riga sun san annabin nan mai daraja wanda zai zo ƙarshen zamani sun riga sun san shi ko bai zo kenan falamma yayin da ja'ahum ma arafu abinda suka sani nan na manzon nan mai darajar nan da wuce neman Allah ya ba su nasara ga abokan gaban su albarkacin sa yayin da ya zo maimakon su sallama sai kabaru biyu sun su kafin ce masa ولعنة الكافر من أما وجه الله الله يا لا تكافري أما إذا رجعت كذلك كان أسام وأربرك جزء كل يزور كان أسام وأربرك جزء يكروا يا الله الله يبارك نظرة أكن أبوكم غابا sai ka samu nasar gashi ya zo da kansa ko sai ka kafirce maza amma Allah ya la'aci kafiri in ji Allah بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين إذا ما اشتروا بأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بيس أو يا يموني ما اشتروا بأنفسهم أن suka sayar da kansu ya yi muni sun ɗauke mai daraja sun sayar sun karɓo abin da ba shi da daraja bisa ba ya yi muni kwarai da gaske mai tarauniya mutum an ya kuru su su kafir cewa a bisuwar kanku an ya kuru ma an zara zawo su kafir cewa abin da Allah ya saukar na alkur'ani bayan saboda hasada da kiyayya an yi nazirar lahun fadlihi wai hasada suke yi da gaba da suke yi wai Allah don me ya saukar da daraja da littafi da manzanci da abin da ya ga dama a jikin jikan annabi Ismailu su jikokin annabi Yaqubu ne wai dan menene Allah ya zabi jikan annabi Ismailu annabi Muhammadu kenan ya ba shi wannan daraja dan yana jira Allah fadli wai dan Allah ya saukar da farzarsa a ramin ya shawara wanda ya ga dama min ibadihi فباءوا تقوما بغضب دفشن الله على غضب أكم فشن الله sun koma da fushin Allah akan fushin Allah ninki kenan dan yana da Allah ya bada ya la mai jawi bai wa hu bi ghadabin ala ghadab wa lil kafirin azabun muhin banda fushin ma da aka dora akan fushi akwai wata azaba mai wulakanci tana jiran kafirai in su je lahira
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إذا قيل له آمنوا بما أنزل الله إذا أكت يمسك إيماني لولا للتافت لأن يستوكر وأنه محمد قالوا تسكى الأمثال جوا نؤمن بما أنزل إلينا mu dai mun yi imani da abin da aka saukar mana wai sun yi imani da littafin da ke hannun shi ne a taura a rayu tuna zai na waya korona ma wa ra'ahu kuma duk abin da ba a taura ba in ya zo musu sun kafirce musu wato sun kafirce wa alkur'ani kenan وهو الحق الحالي وانده يزو باين التوراة إما قتياني نألا شيني القرآن أرمون ويكون ما وراه وهو الحق مصدق لما معه shi alkur'ani gaskiya ne wanda yake gaskata littafin Allah ne yake hannunsu huwa tabu saddiqu jama'u qul wa lima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin qul ka gaya musu in kuntum mu'minina in gaskiya ne kun yi imani da wani abun da Allah ya saukar wa alkur'ani ba wa lima taqtuluna taqtuluna anbiya Allah kuke kashe annabawan Allah ai mai imani da littafin Allah ba zai kashe annabin Allah ba inda imanin naku gaskiya ne ai ba za ku kashe annaba ba wa yakuruna ma wara'u wa musaddiqa lima kuntum fa lima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin da kun dai kuna da kuna da imani da tauran aida ba za ku kashe annaba ba domin tana hana kashe mutum wani nare ma balle annabin Allah
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون إن كنت كنت إيماني دعونك هنوكم ai annabi Musa ya zo muku da littafin Allah a taura din sannan kuka bauta wa ɗan maraki bayan ya je wurin ganawa da Allah a wargar jakun Musa bil bayyinati sun matakatu bil ijla sai kuka zaɓi ɗan maraki kuka mai da shi dodon kuka mai da shi Allah kuna bauta masa wa antum zalimun alhalin kun zalimci kanku tun da kuka kuka yi bautan dodo alhali ko da kun ji kun yi imani da abin da yake hannunku abin da yake hannunku ba zai bari a bauta a dodo ba وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين لقدنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا وقالوا سيدك ku riƙe abin da muka kawo muku ɗin nan ku riƙe shi da ƙarfi ku yi ta ƙoƙari ku riƙe da ƙarfi wasu ma'u ku ji abin da ake faɗa muku na umarnin Allah ƙalu sai su amsa shi zamina wasaina mun ji abin da ka faɗa amma ba mu ɗauki maganan ba mun ji maganan ka amma ba mu ɗauki aikin ba ba za mu ɗauka ba ƙalu zamina wasaina wa ushriku fi qulubihim al-ijla bi kufrihim an riga an fara zuciyoyinsu da son wannan ɗan maraƙin da suka bautawa an fara zuciyarsu da son wannan ɗan maraƙi wuce wumi kururu ina bi kururu saboda kafircin su ko rika ce musu bi da ma ya mulkun bi imanu ku in kuntum mu'min da kuke cewa kun yi imani kun yi imani imanin ku ya bari kuka bautawa ɗan maraƙi kuka mai da shi dodo amma Allah wadai da imanin ku inda imanin ku na ba da dama a bauta wa dan maraki ba da shi dodo قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
ولن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وتمنوا الموت إن كنتم صادقين فكن لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى با كنت الجنة كأي دي سيب يهودي كوي سيب نصاري كوني كوي ما سوى الجنة banda sauran mutane kun faɗa ko to don me kuke ji tsoron mutuwa don me kuke ji tsoron mutuwa kamar misalin mutum ne ya shiga zaɓe an zaɓe shi da mutumin ƙauye ne yanzu an zaɓe shi ya zama gwamna amma kuma ina jin tsoron ya dawo gari ya shiga gidan gwamnati in gaskiya ne in dai ji tsoron dawowa gari shi gidan gwamnati ba gaskiya ba ne zaɓensa da aka yi ya zama gwamna ne kun ce ku ne da aljanna to don aka ji tsoron mutuwa ku yi burin mutuwa mana in dai maganar gaskiya ne aljanna kayan ku ne ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين amma da da suka ce aljanna kayan su ne amma suna jin tsoron mutuwa ba sa burin su mutu din a warin ya tabbata har abada ba sa burin burin su mutu wallahu alimun bil zalimin warin ya tabbata abada bi ma kaddama da yadihi saboda ayyukan da suka sani suka yi na banna suna jin tsoron Allah zai kama su saboda haka suna jin tsoron mutuwa wallahu alimun bil zalimin ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولتجدنهم أحرص الناس على حياء ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو المزاده من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون أي سنة جسر متوى suna jin tsoron mutuwa sun fi kowa neman su yi tsawon kwana sun fi su kowa kurayen su zama masu zama kwana wa min allazi na ashiraku har arna wanda ba su yarda in an mutu za a tashi ba suna sun fi su gurin tsawon kwana wa min allazi na ashiraku har sun fi arna masu tsafi masu su dade su yi tsawon kwana wa min allazi na ashiraku yawaddu a domin lauyi amaru an masana kowane mai hudu yana burin ina ma da zai rayu shekara dubu Allah shi bai rayu shekara dubu ma in dubu ta gane sai mai ba sai mutuwa ba daura murar mazana amma wurin zazi yi mai azabi ayyu amar komi daɗewansa komi tsawon kwanan da aka bashi azaba tana kiransa da ya mutu sai za a yi masa azaba wallahu Allah basiru yana kallo yana ganin بما يعملون عبد باين سجي
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى مبشرين للمؤمنين akwai wani mai yahudu da ake kiransa ibnu suriya yana tambayar sahabbai wani mala'ika ne yake kawo annabin wahayi sai suka ce masa jibrilu su ja wannan abokin gaban yahuda kenan makin yahudawa kenan makin yahuda kenan shi wannan makin mu ne wannan duk abin da ya zo da shi ba za mu karba ba ina ma da mika'ilu aka aiko shi ne mala'ikan damana, mala'ikan kawo ƙoshi, mala'ikan kawo zaman lafiya, amma Jibril ai mala'ikan yaƙi ne, mala'ikan rashin zaman lafiya ne. Kurman gana duk wanda Jibrila, ka gaya musu duk wanda yake abokin gaban Jibrilu ne baya son Jibrilu, fa inna shi Jibril nan shi ne nazzalahu ya saukar da Qur'ani nan alaƙar bika akan zuciyar gashi mala'ika jibril shi ne kawo maka wahi kusan digan lima bayyana ya daidai alkur'ani ya gaskata littafin da ya riga shi zuwa wahudan alkur'ani shirya ne wa bushira alkur'ani albishir ne للمؤمنين قولا لك إيماني به من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين duk wanda yake shi makiyin jibrilu ne to ba zai zama masoyin mika'ilu ba kai ba zai zama masoyin kowane mutumin kirki ba ya ma zama abokin gaban Allah tun mai gaba da jibrilu to ya zama abokin gaban Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah gaba daya wa jibrila da jibrilun da yake baya so mika'ila da mika'ilun da yake wai yana so fa inna Allah sani Allah adu abokin gaba ne kebiri na da kafirai dukkan makiya malaika daya to su ki dukkan malaiku gaba daya su ki manzannin Allah gaba daya kenan Allah baya son a ware masa masoyansa a ce ba a yi da su ya aini da annabawa da mala'iku duk Allah ya ajiye su a fadarsa ne in ka yi imani da shi to sai ka hada masa da annabawansa gaba daya da mala'ikunsa gaba daya ka ce su ma ka yi imani da su ka yarda da su amma in ka yi ƙaryan cewa kana son Allah amma akwai ɗayan da ba ka so cikin annabawa akwai ɗayan da ba ka so cikin mala'iku to Allah ce duk wannan mutum ya zama kafiri makiyin Allah makiyin mala'ikun Allah kenan makiyin annabawan Allah kenan gaba daya wa inna Allah aduwwu lil kafirin
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون حقيقة يا رسول الله mun saukar maka da ayatin ayoyi bayyanatin bayyanannu a fili masu bayyana komai billa billa wa ma ya kurbiya ba mai kafirce waɗannan ayoyi illar fasi kuna sai wanda suka bar hanyar Allah suka bata su ne za su kafirce wa ayoyin alkur'ani
أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وكلما آهدوا آهدا نبذه فريق منهم ولأكثرهم لا يؤمنون أصول يهودا كنا هكا سكي كل سكا دوكي القوري دني نبذه فريق منهم سوى جماعة كتن سجيفا دا القوري سكي أيكي دهي ولأكثرهم لا يؤمنون ba ma wai ɗan yan jama'a kaɗan ba yawancin su ba su da imani su yahuda
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأن أنهم لا يعلمون
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون mun yi alkawari da su akan za su yi imani da dukkan manzannina za su yi imani da dukkan mala'ikuna za su yi imani da abin da na saukar za su yi zalla za su ba da zakka za su girmama manzanni wannan shi ne alkawarin da na ce su yi ni ko in sun yi wannan zan yabe musu zunubansu duka zan gafarta musu zan shigar da su aljanna har abada to ga sun jefar da alkawarin sun ƙi imani da alkur'ani sun ƙi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda duka warware alkawari ne ولما جاء رسول من عند الله da yayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babban manzo ya zo musu daga Allah musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaskata abin da yake hannunsu game da warisun min allazina utul kitaba waɗansu jama'a daga cikin wanda suke ahalar kitabi din masu littafin da mazai suka jefar da da mazai warisun min allazina kitabi kitabar da littafin Allah alqur'ani wara a zuhurin suka yi jiba da shi bayan bayan sun yi imani da shi ka annahum la ya'lamuna sai ka ce ba su san wannan alqur'ani shine littafin da yake har babban manzon da muke roƙon Allah ya ba su nazara albarkacin sa kun bai zo ba ka annahum la ya'lamuna kamar ba su san shine ba
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شرعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
sun bar littafin Allah wattaba'u sun bi matar da shayadinu abinda shaidanu suke karantawa abinda shaidanu suke karantawa ana mulkin Suleiman akan mulkin Suleiman wato shaidanu sun kawo wa su Yahudawa waɗansu abubuwa na sihiri suka ce musu ga abinda Suleimanu ya samu ya mallaki mutane da shi. shi kenan sai su karba suka bi shi wannan suna yinsa mata su shayaɗin wala mulki Suleiman akan zamanin mulkin Suleiman wa ma kabara Suleiman wanda abu siri kafirci ne Suleimanu annabin Allah ne baya kafirci wa ma kabara Suleiman walakin na shayaɗina amma shaidanu da suke koya mutane sihiri su ne dai kamaru su kafirce ba ruwan Sulaimanu da wannan shi tasfiri ne Allah ne ya hore masa mutane da aljannu da tsuntsaye da abubuwan da Allah ya ga daman hore masa a mujizance ba da wani sihiri ya mallaki kowa ba walakin na shayaɗi na kamaru yuallimunan nasa sihir suna koya mutane sihiri amma unzila alal malakaini suna koya mutane abin da aka saukarwa mala'iku guda biyu bi babila wanda suke babila mala'iku su ne haruta da maru amma da limari bin hadin ba za su koya wa mutum sihirin ba sai sun gaya masa fili ce wannan fa kafirci ne kada ka koya hatta ya kula inna ma na nu fitnatun mu ba fitina ne karka yadda mu koya maka wannan abin fitina ne ba jarraba ne daga Allah ولا تكفر كذا كافر دي فجعلكم ما يفرقون به بين المرء وزوجه suna koyon abin da suke raba tsakanin mutum da matarsa mai aliman min hadin hatta ya gula inna ma na nufi ta sun fara tsakon bai tare suna koyon baya durru abin da zai cuce su wala ya kohun ba zai amfani su ba wala ga ɗalibu su riga sun sani lamarin tarewa duk wanda ya zaɓi wannan sihiri ya ɗauke shi ma da ubi lafiyar jibin kala yi wannan ba shi da rabuwa lahira kenan tun da ya yi kafirci wa rabi da ma sharau bi an muzo mu dauka mu ya rabu amma abin da suka ciniki da suka yi na jefar da alqur'ani suka yi aiki da shi da ko bari a taura din da koyon kayan sihiri wajen shaidanu wannan su suka sayi wannan suka sayi da wancan suka sayi wannan Allah wajen da abin da suka yi wanda suka yi ba nasara a ciki da ma sharabi anfusahum law kanu ya'lamun abinda suka yi na wannan ciniki na jefar da imani da Qur'ani da daukan abin da shaidanu suka kawo wannan mummunan ciniki ne bisa ma sharabi anfusahum law kanu ya'lamun ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون da dai a ce sun yi imani da alkur'ani da annabi ya zo da shi mana wacce ga suka ji tsoron Allah da masu gudun da za su samu sakamako da Allah daga Allah khairu ya fi musu zuma ya malu daga mutum suke aikatawa na koyon wannan siri.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم Yahudawa suna da yawa a Madina zamanin manzon Allah kuma ana maganar larabci da su kamar unzurna da ra'ina fassarar su ɗaya ne da larabci ka dakata mana ko ka ɗan dakata mana ko ka ɗan jira mu shine ake cewa unzurna ko kuma ra'ina to sai ra'ina inda yahudanci ne zagi ne daga rubuna zagi ne to suna amfani da wannan dama su ce wa annabi ka dakata mana din nan da sunan zagi Allah ce to ban zaba muku ka ce masa ra'ina ba sai dai ka ce unzurna ka dakata mana ka dakata mana amma ba ra'ina ba kalmomi guda biyu ɗaya tana juyewa ta ta zama zagi ɗaya ko ba za ta zama zagi ba to wanda ba za ta zama zagi ba din ita za ku yi amfani da ita ban da ra'ina la ta kudu ra'ina ba kurun zurna wasu maro da wannan karatun ne makiya da riga suka ce wato gaya alkur'ani ya hana a gaya wa annabi ra'ina saboda akwai zagi a ciki to aikin da yake haka ne ai lassan ma zagi ne sai kuma saboda giyayya da hasada sun mance lakam alifu tabzilin ne na mustaqim ba na saqim ba a cikin dukkan karatunmu ko na salatul fati ko na jawara ai ba inda muka karanta saqim a cikin fatiha inna siratal mustaqim muka ce ba inna siratal saqim ba inna siratal mustaqim a cikin salatul fati shi ma dai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم مكتي فاستقيم با أجل فاتحة مستقيم مكتي أجل صلاة الفاتحة مستقيم مكتي با إن مكتي سقيم balle mun ko mun ci akam domin mun fifita sakim ne a cikin akam din guda biyu saboda haka sun magana makiya ne da suke farin abin da suka dama don su gyara mu mai kyau su bata yi su mai da shi mummuna to wanda Allah bai ba shi rabo ba duka sai masa kallon muni ya ƙi shi da haka ƙudu ra'ina wa ƙudu ku ce unzurna ka dakata mana wasu mabu ku ji abin da ake faɗa muku wani tebe yana azabin da ne wayannan kafirai Allah ya tara da musu azaba alim wanda take mai raɗaɗi tana jiran su a lahira.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الذين كفروا وأن كافرين يهودا وكافرين أرنا وصتابي wayewarsu ba sa burin Allah ya saukar muku da alherin nan da ya saukar muku a hannun annabi Muhammadu an yi nazzala alaikum an Allah ya saukar muku bin khairin wani alheri min rabbikum daga Allah ubangijinku Allah ya saukar da annabci ya ba annabinku ya saukar da alqur'ani ya ba annabinku ya saukar da alherai masu yawa ya bai wa annabinku to wannan yana musu zafi su Yahudawa da Nasara da arna duka an na zare mu da wallahu yaktazu bi rahmatihi man yasha Allah kuma shi yake da mulkin sa yaktazu yake ke bai man yasha wanda ya ga dama bi rahmatihi da rahmatsa wallahu shi Allah zul fadl azim shi ne ma kucin farla mai girma wanda duk ya tashi baiwa ba mai hanawa
ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ نسخة أبن دا كده نسخة أسوكر ده hukunci ana amfani da shi sai kawo wani sabon hukunci a ɗauki wannan hukuncin a yi amfani da sabon da aka kawo shi ake kiran da nuska yana faruwa a zamanin annabi amma daga annabi ya bar duniya babu canji a ƙur'ani duk abin da aka kawo ya zauna dindindin kenan ba za a ɗauke shi ba. Rusa yana da fuskoki akwai a kawo wata aya a ɗauke hukuncin wata aya da wannan hukuncin ɗaya kenan. A kawo wata aya a ɗauke hukuncin wannan aya amma karatunta ba za a ɗauke ba yana nan. Wannan an ɗauke hukunci an ɗauke karatu an kawo sabo. wannan ko an ɗauke hukunci an ɗauke hukunci an bar karatu ana karantawa kamar yadda yake idda shekara guda to sai ana nan sai aka ɗauke wannan hukuncin aka dawo da wata hudu da kwana goma amma karatun na shekara ɗin yana nan ba ɗauke ba akwai kuma inda za a ɗauke karatu a ɗauke hukunci ba kawo sabo ba akwai kuma inda ake kawo bar hukunci yana nan amma a ɗauke karatu kamar a sheku wa shekatu idan suna ya yurjama ne albarkata hukumatar min Allah wato da a cikin alkur'ani akwai cewa mutum wanda ya yi aure namiji da matar da ta yi aure ta mata in suka yi zina hukuncin su jebewa suke aje ake musu har su mutu to daga baya sai aka dauki wannan karatun aka bar hukuncin yana nan yanzu wanda ya taɓa yin aure in ya yi zina an kama shi hukunci ya cika to jebe shi ake yi ba bulala ɗari za a yi masa ba dan amma an kawo maganan buda da ɗari azzani ya tuwa zani faje dukkan da wahi da min kuma mai ta jalda wala ta kuntum bi ibara fazun bi dinin lahi in kuntum tumi bi lawla bi dafi hukuncin wanda bai taɓa yin aure ba namiji wanda bai taɓa yin aure ba ta mata in an kama su laifin zina to bulala ɗari ɗari za a yi musu ko mace sai ɗari ko namiji sai ɗari amma wannan hukuncin cewa wanda suka taɓa yin aure su ba gudana ɗari za a mutu jebe su za a yi za har su mutu amma wani ya taɓa yin magana ai wannan hukuncin jebewa din nan babu shi a ƙur'ani saboda haka sai wani yake masu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya jebe wanda ya yi zina abubakar ya jebe wanda ya yi zina umaru ya jebe wanda ya zina saboda haka kowa ya zina za mu jebe shi ko ba mu ga rubutun a cikin alkur'ani ba an dauke rubutun an bar hukuncin haka ma nan san wilayatul aurunsiya kullum in muka ɗauke aya hukuncinta ko ku muka mantar da karatunta ko muka dakatar da karatunta na bi khairin minha za mu kawo canjinta wanda ya fi da sauƙi ya fi da sauƙin hukunci a misaliya ko wanda kake daidai da ita wajen hukunci na bi khairin minha a misaliya aramta aram baka sani bane annallahi Allah kadirun mai iko ne على كل شيء أكن قومي ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير alam talam shi baka sani bare an Allah shi Allah lahu mulku samawati wal ard shine mai mallakan sama da ƙasa ba mai sa masa hannu cikin ikonsa ba mai sa masa baki a cikin hukuncinsa yadda ya ga dama yake fa'alu lima yuridu shi mai mulki ne duk yadda ya ga dama haka yake yi iya kawo aya yake ga aikin da ta yi tana nan tana yi an ɗauke daga wuta an kawo ita ce canjinta ko kuma an ɗauke ayar amma an bar hukuncin ko kuma an ɗauke su duk gaba ke da hukuncin da ayar to an mantar da su Allah yadda ya ga dama yake haramta haramin nan da baka san Allah shi lahu mulku samawati wal ardi ba shine mai mulkin sama da gaza wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ya ku bayin Allah ba ku da kowa wanda zai taimake ku wanda zai jibinci al'amarinku ko wanda zai taimake ku in ba Allah ba saboda haka a koma ga Allah saboda Allah ya jibinci lamarinmu Allah ya taimake mu ba mu da wanda zai jibinci lamarinmu sai Allah ba mu da wanda zai taimake mu sai Allah in ji Allah
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر من إيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل sahabbai waɗansu sun damu manzo Allah da yawan tambaya Allah ya ce a zamanin da ake la ta tsaro na sha'in tun da lagu da zuku wani ta tsaro an hagi ne na zulkura tun da lagu a fallawa na wallawa ba zuwa halin kar ku damu annabin ku da yawan tambaya wataƙila wani abu ba hukunta ba tambayar ku za ta jawo a hukunta ni duk wanda ya jawo ya yi tambaya aka haramta wani abin da ke da halal ne ko aka tsananta wani da aiki da mai sauƙi ne ya jawo al'umma to hakika ya dauki nauyi kar ku kar ku tsananta wa annabin ku da yawan tambaya ko kuna so ku yi masa yadda wani Isra'ila suke wa Musa ne yawan tambaya har aka yi zo ba za mu yi imani da kai ba sai ka sa mun ji maganar Allah har ta wuce aka ce ba za mu yi imani da kai ba sai ka nuna mana Allah gaba daya to wannan irin abubuwa da Yahudawa suka yi wa annabi Musa kuma haka kuke zo ne ku yi wa annabin ku kar ku yi haka.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصبروا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا da yawa kafirai Yahudawa suna burin su jawo ku bayan kun zo musulmi su mai da ku kafirai saboda maganganu na rikici da suke bayarwa wai sun ce ayanai muhammadu sallallahu alaihi sallama ya ce in allah ya yanka dabba daga shi sai shi da wukan zinariya kar a ci amma in muhammadu ya yanka dabba da bakin karfe ya yadda a ci to ya za a haɗa yankan allah da yankan annabi ce an fi so a ci yankan muhammadu amma kada a ci yankan allah wai mushe shine yankan allah suna rikitarwa a nan ke kunna suna burin su mai da ku kafirai ne bayan kuna musulmi lawai rutuna ku suna so su mai da ku ba da imani ku kuffara su mai da ku kafirai bayan kun yi imani hasadan min inda muzim saboda hasadan daga kansu ne wanda Allah ya Allah ya sa kun samu alheri su ko ba sa so ku samu saboda haka suke nema su dawo da ku kafirai kamar yadda su suke kafirai hasadan min inda ya wuce min ba da ma ta bai da munhaq bayan gaskiya ta bayyana musu annabi Muhammadu gaskiya ne addinin sa gaskiya ne littafin sa gaskiya ne kun bi gaskiya suna so su fitta ku su mai da ku baya fa ku wasu hatta ya ce Allah bi amri ku yafe wa juna ku yi wa juna rangwame hatta ya ce Allah bi amri har lokacin da Allah ya kawo wani sabon al'amari daga gare shi wallahu shi Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay na karta abin da ya ga dama
wa aqimu salata wa atu zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'malun بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وتين صلى وآتوا الزكاة وبعد زكاة ولا أن لا يجي زرنت مغنم صلى أنا cikin wata magana sai ya kawo maganar sallah da maganar zakka su ne muhimmai a cikin addinin Islam, wato sallah haƙƙin Allah ne, zakka kuma haƙƙin bayin Allah ne na tausaya musu, to wayan dama ibada kenan a baiwa Allah haƙƙinsa na Allah akbar, a baiwa bayin Allah haƙƙinsu na assalamu alaikum, wato a kyauta wa bayin Allah shi kuma Allah a yi masa biyayya irin nasa na shi zama wasa Ubangiji. وأقيموا الصلاة كزير صلى وآتوا الزكاة كبار زكاة أما تقدموا لأنفسكم من خير duk wani alheri da kuka gabatar wato sallan in ba farilla ba kuka gabatar nafila zakar in ba farilla ba kuka gabatar taimako duk abin da kuka bayar wanda zai taimake ku a lahira idu za ku same shi inda Allah ya yawaita shi kowane guda ɗaya mai da shi goma daga goma ya mai da shi ya mai da shi ɗari shida ko ya mai da shi miliyan biyu ko ya mai da shi ba iyaka duk abin da gabatar wajen Allah in Allah ya karɓa sai ya tare nun abin na ga yana yawaita maka shi kamun ka mutu ka je lahira zai ka samu ya yi yawa wa tu qaddimu li anfusikum duk abin da gabatar wa kanku lahira min khairin alheri tajidu za ku zabe shi da ba wurin Allah inna Allah jalla basirun yana gani ma ta'maluna abin da kuke aikatawa وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين دام أنت waɗansu daga cikin Yahudawan ba su iya rubutu ba, ba su iya karatu ba sai gurce-gurce wanda aka ɗora musu, to irin wannan gurce-gurce kenan. Sun ce lanyar kular jannata ba mai shiga aljanna illa man kana hudan sai wanda yake bai hude yahudawa ko wanda ya zama nasara in ji nasara wato su kadai ne za su shiga aljanna ba wanda zai shiga aljanna sai su burce burcen su dan yar ko aljanna sai lamun gane hudu na tilga ma ne yo Allah ya ce wannan kare ta gare ta burce burcen su ne da suke ba su da hujja akan wannan ka gaya musu hatu burhanakum ku kawo hujja rubutacciya daga Allah Allah ne mai aljanna Allah ne yake banda wa yahude ba wanda ya shiga aljannarsa Allah ne yake banda ba nasare ba mai shiga aljannarsa ku kawo takardar ina kuka samu ta daga Allah hujja wanda za ku dogara da ita ku faɗa mutane ku kare za ku shiga aljanna qul hatu burhanakum kawo hujjarku in kuntum sadiqina in maganar ku gaskiya ne ku yahuda ku kadai ne za ku shiga janna banda wadansu akramak Allah sai tambaya aka mai tambaya na cewa Allah kara wa shi lafiya yace aure ne za a daura sai za a yi auren sun kai kaman guda goma za a yin hutuba daya a daura auren ko kowanne sai ya yi mishi hutuban daura auren
to in an yi hudu ba an daura aure guda goma wa mutum goma amma kowa ba fada masa matarsa ba kowace ba fada mata mijinta ba ta san da ba aka daura mata aure da dole sai an kama sunan miji an kama sunan mace an kama sadaki an daura musu aure sai nan sannan sai wuce gaba na'am na'am aka maka Allah sai tambaya ta biyu mai tambaya na cewa yana son sheye mishi karin bayani game da falalan mai yin azumin Rajab da Sha'ban ya kuma hada da Ramadan.
A falalan azumi shi na Ramadan ba falala ba ne farilla ne.
Na'am.
Azuzuma da ake yi na shekara-shekara.
Na'am.
Ana yin azumi a cikin watan Rajab saboda wata ne mai daraja. A cikinsa ne aka samu juna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan Rajab yasa ake daraja a cikinsa ne kuma aka isra'i da miraji aka karbo sallah wajen Allah a cikinsa ne kuma aka aiki shi Ibrahim kaula wanda yake babban wali na biyu a cikin waliyan Allah saboda haka ne ake yin azumin don fadalan wata shabana kuma ana yin azumi nisu shaban shaban ya kai kwana goma sha biyar akan yi azumi akwai azunzuma da ake yi irin wannan amma farilla ai ba farilla ba farilla bane farilla ne shi wajen na ramadan
alhamdulillah aka magana sai tambaya ta uku mai tambaya na cewa yana son shaye mishi bayani game da alamul arwahi wato alamul arwahi duk inda kaga mutum mutum bi ne ka gani ka gamu da shi amma ba ka ga ɗayan ba sai ɗayan ka gani kowane mutum mutum ne amma mutum yana cikin jakarsa shi wannan jikin jakar mutumin ne ba mutumin ba ne yasa in kwana ya ƙare sai a juye shi a mai da shi cikin wata jaka ta zuwa lahira wannan tsohuwar jakar a tona rami ya gunne ta ana kiranta gawa wannan ruhi wanda yake cikin jikin shi na ke kiran alamul arwahi wurin da babu jikuna sai rayuka kadai kin ko in an wuce alamul ajsami an wuce inda komai yake da jikinsa shi ne alamul ajsami in an wuce an shiga alamul malakuti can ne alamul arwahi can inda jikuna ba sa zuwa sai rayuka su kadai idan mutum zai je lahira a canja masa kamar dai buhun shinkafa ya kekkece ya tsufa sai aka juya shinkafar a cikin sabon buhu aka yi wannan tsohon buhu kuma aka jifa da shi ko kuma aka yi wajen dinki saboda haka shi ainihin abin da yake cikin buhun shi ne abin izina ba shi buhun ba jikuna wannan jikunan in kwana ya ƙare to sai ya juye mutum a cikin wani sabon jiki a kai shi lahira wannan jikin kuma sai a kunne shi a nan duniya ana kiransa gawa shi wannan tsohon jikin wancan kuma ya tafi a cikin adamul arwahi ije inda iyakar darajarsa inda take a can za a je aje shi tunda yake annabawa sun fi juna manzanni sun fi juna barayiku sun fi juna su marayukan mutane sun fi juna sai ya hau sama a kai shi inda yake daidai da wurin zaman sa adamul arwashi
alhamdulillah sai masu bukatun bukatun addu'a akan makallahu Allah biya bukatun mu gaba daya sun masu neman addu'a Allah biya bukatun mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana jama'ar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutanen mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun su Allah ba su abin da suke nema Allah kiyaye su abin da suke jin tsoro albarka da sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim أين أسرار المسلمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين